أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayana ka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama din ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya saki dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na littafin akhdari wanda a yau shine halkan mu ta goma sha takwas wanda kuma muna cikin babin da yake magana kan magana sujada ta rabkanuwa akan in sallah ta abuwa kaza ya faru ga yanda za a gyara to wanda muna ciki wanda za mu tashi a inda malam yake faɗa cewa wa man ja'atu aqrabun aw hayyatun faqatalaha fala shay'a alayhi saboda kaza a karanta a fassara sai mu dawo daga ba ana karin bane kamar yadda muka saba yi shine malam imam abdurrahman al-akhdari yace wa man ja'atuhu aqrabun wanda kunama ta zo mashi aw hayyatun ko macijiya faqatalaha sai ya kashe ta fala shay'a alaihi ba komai gare shi illa an yadula fi'luhu sai in aikin nashi ya tsawaita aw yastadbira al-qiblata ko yabba al-qibla baya fa innahu to shi yaqdau zai yanki sallah wa man shakka wanda ya kokanto hal huwa fil witri shin shi ko yana cikin witri ne aw fi thaniyati shaf'i ko ko yana cikin tabi'udin shafa'i ne ja'alaha thaniyata shaf'i ya sanya ta tabi'udin shafa'i wa sajada ba'da salami yayi sujada ba'diyya thumma autara sannan yayi witri wa man takallama wanda ya magana bayna shaf'i wal watri bayna shaf'i wal witri tsakanin shafa'i da witri sahiyan da rafkanuwa fala shay'a alaihi ba komai gare shi wa in kana amidan in ya kasance da gangan ne kuriha an karhanta mana an ƙi amma wala shi alaihi ba komai gare shi wal masbuqu wanda an ka riga fara sallah in adraka mal imami idan ya riska tare da liman aqalla min raka'atin mafi karamci daga raka'a daya fala yasjudu ma'ahu ba zai yi sujada tare da shi ya ba la qabliyan ba zai yi qabliya tare da shi ba wala ba'diyan ko ba'diya fa in sajada ma'ahu in yayi sujada tare da shi batalas salatuhu sallar shi ta baci wa in adraka raka'atan in ya riski raka'a daya kamilatan cikakka au akthara ko mafi yawa sajada ma'ahul qabliya ya sujada qabliya tare da liman wa akhara al-ba'diyya ya jinkirta ba'diyya hatta yutimma salatahu har ya cika sallate fa yasjudu ba'da salamihi sai ya sujada bayan sallamewar shi fa in sajada ma'al imami in ya sujada tare da liman amidan da gangan batsalar salatuhu sallar shi ta baci wa in kana sahiyan in ya kasance da rabkanwa ne sajada ba'da salami yayi sujada bayan sallamewa to zamu koma sai ayi karin bayani malam yake cewa wa man ja'atuhu aqrabun wanda kunama ta zo mashi aw hayyatun ko macijiya faqatala hasi ya kashe ta fala shi alaihi ba komai gare shi wato kana cikin sallah sai kawai kaga kunama to dama an yi daidai a nan kusa gare ka akwai wani abun bugu ko takalmi ko wani abu sai ka ɗauka sai ka buge ta ba komai sai ka ci gaba da sallarka ko kuma kana sallah macijiya ce ta zo kana kallo sai ga maciji ya zo kana sallah a gabanka kuma akwai wani makami sai ka ɗauka sai kawai ka buge wannan maciji ba komai kai ma sallarka tana nan saboda haka ba sai ka sujja da rabkan ba ko kable ko ba ba shine ma'anar bala shay alaihi ba ba komai gare shi wai ma'ana ba sai ya sujja da ko kable ba saboda haka in ba komai don ka kashe maciji ko kuna ma kana sallah illa an yadula fi'luhu sai in aikin nashi ya tsawo aw yastadbira alqiblata ko kuma ya ba alqibla baya to fa innahu yaqtaunan kam shi kam zai zai yanki sallar ma'ana shine kana sallah sai ga maciji ya zo to kuma ba makami nan kusa gare kan dole sai ka juya ka tai wani wuri ka tai ka dauko shi to in ka juya ka bada baya wurin ka dauko wani makami to nan kan sallar ta baci saboda ka zaka yanke ta ne kai tsaye sai ka kare sannan ka dawo ka canza wata sallah gaba daya ko kuma ya zama wato a aikin yayi tsawo misali sai ya zan ga makamin kusa gare ka amma ko da ka ɗauka wajen bugun wannan maciji ko wannan kunama to ka ta bugawa ba ka samunta ka ta buga ka ta bugu mai yawa kamin ka same ta misali sai ya zama abun ya hankalinka ya dauko gaba ɗaya can wajen wannan aiki abun ya yi tsawo da yawa ba bugu guda ko bugu biyu misali ka samu sa aka buge ba amma da rabka guda bugu ɗaya sai ka kawai kai sa aka buge wannan maciji ko ka buge wannan kunama ba komi kaga aikin bai yi tsawo amma in aikin ya tsawo da yawa an karbi ana yi kamin ka kashe ta din sai da an kai ta daga to ko da baka ba alƙibla baya ba in dai an dade ana aikin to sallar nan wurin shi ma za ka yanke sallar ne sai ka in ka kare kashin wannan maciji ko wannan kunama sannan sai ka sai ka cigaba da sallaka amma in dai ka samu sa'ar ta kana bugawa ɗaya ko na biyu sai ka buge shi kenan ba komai to shine abin da yake nufi sannan sai malam ya ce wa man shakka wanda yayi kokanto hal huwa fil witri shin shi wai ko a cikin witri ne yake aw thaniyatu shaf'i ko ko cikin ta biyu din shafa'i ne ja'ala ha thaniyatu shaf'i to ya sanya ta ta biyu din shafa'i din wasa jada ba'da salami sai ya sujada badiya summa wata sannan ya witri ma'ana shine wato wanda ya kokanto yana kana shafa'i da witri ne zakai kake ciki sai kana shakku shin wai yanzu sai ka yi rakanuwa shin kana tunanin yanzu shin wuturi ne kaka yi ko ko a'a cikin shafa'i ne kake raka'a ta biyu ne kaya ta farko to ta biyu ce kake ciki kana shakku ne shin wuturi ne kaka ko ko a'a raka'a ta biyu ce kake cikin shafa'i ta cikin shafa'i to sai malai ce to in hakan ta faru to ja alhaza ne da shafa'i to kak ka dauka matsayin wuturin ce ka dauka matsayin ta biyu din shafa'i din ce kaga kenan sai ka dauki mafi karamci ga abin da ka tunane kenan sai ka mai da ita ce matsayin ta biyu na shafa'in da kaka yi sannan idan ka ɗauke ta ita ce matsayin ta biyu ɗin shafa'in sai ka yi zauna ka yi tafiya sai ka sallame to in ka sallame sai ka yi sujada ba'adiyya ka gane to sai bayan ka yi sujada ba'adiyya din sun ma'autara sannan sai ya tashi ya wuturi kaga kenan wato in kana shakku wannan wannan sallah da kai shin wuturi ne nika yi ko ko raka'a ta biyu ce ta shafa'i to ka ɗauke ta matsayin ta biyu ɗin shafa'i sannan in ka yi sallame ga wannan ta biyu ta shafa'i din tunda ka san dama ana sai an sallame tsakanin shafa'i da wuturi in ka yi shafa'in sai ka sallame sannan sai ka tashi kai wuturi to in ka sallame daga wannan shafa'i din kamin ka tashi kai wuturi din sai kai sujada badiya sannan ka tashi kai wuturi shikenan sallar ta yi sannan sai malam ya ce wa man takallama wanda yayi magana bayyana shafi'i wal wuturi tsakanin shafa'i da wuturi sahiyan da rabkanuwa fala shay alaihi ba komai gare shi wato shine kai shafa'i ka sallame kamin ka miƙe tsaye ka yi wuturi sai ka yi magana kamar kila akwai wani wanda yana jiran ka ko wani abu dai wanda ya saka kai magana wurin to shine ma da yace to ba komai ba sai kai wata sujada ta daukar nuwa ba sallar ka tayi ba wata matsala don kai magana tsakanin shafa'i da wuturi to sai yace amma wato nan yana magana da raukar nuwa kenan hakan ta faru din wannan magana da kai da raukar nuwa ne sai ka sallame daga shafa'in to wannan ma magana kawai sai ka raukar nuwa kamanci da bai kamata ka yi magana wurin ba kawai sai ka mai magana din to shi ne yake nufin to ba komai inda labkanuwa ne sai cewa in kana amida in kuma da gangan ne ya kasance da gangan ne yayin wannan magana tsakanin shafi'i da wutri to kuriha to an ki ba a so haka nan din ba amma duk da hakan shi ma dai wala shay alaihim ba komai gare shi saboda haka ba sai yayi sujada tarwakan din ba ko da gangan ne yayin magana tsakanin shafi'i da wutri sai dai yayi makruhi ba a so ayi magana an hison in kai shafi'i ka sallame kakka yi magana sai ka tashi kai wutri ka sallame sannan kai magana din to shine amma in kai magana da rabkanuwa ba komai in kuma ka yi da gangan kayan makaruyi shafa'in da wurin naka yayi amma dai sai dai ba a so ka yi magana din ba sannan sai malai ya ce wal masbuku wanda an kari ya fara sallah shi yake shi mai masbuki wanda ko da ya zo liman ya isko liman haya an cire mai da wata raka'a to shine yake cewa wanda an kari ya fara sallah in adraka ma al imami raka'a aqalla min raka'atin idan ya riski mafi karamci daga raka'a daya ko da ka zo sai ka isko liman har yayi ruku'i na raka'a karshe ya taso da haka ko da ka zo ka isko kawai sujada ce liman zai tafiya misali na raka a ƙarshe ta gama sallar gaba ɗaya sai ka bi shi kaga baka samu raka a guda kenan cikakkatta ba to shine malam yake nufin duk wanda bai samu mafi karamci daga raka a bai samu raka a cikakkatta la ilaha da liman ba to nan yace fala yasjudu ma'ahu ba zai yi sujada tare da liman din ma'ana ko da ma ko can kamin ka zo din shi liman sujada tare kanwa ta kama shi ko kabli ko ba'diya to kai kuma da ka zo ba tare da kai an kai wannan rabkanwa din ba amma kuma gashi baka samu raka'a kuma ko ɗaya ba ko da ka zo ka isko shiga raka'a ƙarshe ne kuma har ya taso daga rukuyi ko kuma kilan har ya gamo sujada kila zaman ta ne aka yi kai kabbara kawai ka zauna to kaga dai ko ta yaya ne dai baka samu raka'a ba to irin wannan in akwai kabli ko ba a ta riga ta kama liman din kai ba ruwanka da wannan kabli tashi ba ruwanka da ita ba sai kai ba ba kayan kabli ba kayan badiya iyaka da in yi sujada ta kai kai ka shikenan sai ka tashi ka ci gaba da sallah ka tun da kai baka samu raka'a ko guda ba to shi ne ma'ana ba zai sujada tare shi ba la qabliyan ba zai sujada qabli tare da liman ba wala ba adiyan ko ba adiya ba ba ruwanka kawai tunda dai baka samu raka'a ko guda ba da ka gaza sujuda qabliya in qabliya ce kawai ka tashi kawai ka ci gaba da sallah kai in ma ba adiya ce shi ma haka nan sai malai ce fa in fa in sajada ma'ahu in yayi sujada tare da shi din to matsalar salatu sallar shi ta baci saboda haka kawai baka samu raka'a ko ɗaya ba tare da liman ba amma ka isko sujada rakano ta kama shi kawai sai ka bi shi an kai sujada ta rakano tare da kai tare da shi ya to shine malai ce to in kai haka nan tun da dama kasan ka zo kasan dama duk abin da ka isko liman yana ciki ne dama shi za kai ka isko shi kilan yana zaman tafiya ne sai ka zauna an ka tayar da kai kaga ga ka'ida miƙewa za ka ci gaba da sallar ka ne kawai shi kenan ka gane ba sai ka dawo ka yi iqama sannan ka yi sannan kai sake kabbar har ma ka a miƙewa za ka ci gaba da sallar ka ne kawai to anan sai ka bi shi ka ce kai su da rawa tare da shi ya to lalle sallar ka ta ɓaci gaba ɗaya to shine abin da malai yake nufi sai ce wa in adraka raka'atan amma in ya riski raka'a daya kamilatan cikakkarta ma'ana ka samu raka'a daya cikakka da ko daya ne ko mafi da daya din au akthara yawa shine malai ce ko mafi yawa ma'ana ko fiye da raka'a daya din raka'a daya ce ka samu ko biyu ko uku to sai ya ce to sajada ma ahul qabliya to zai yayi sujada qabli tare da shi liman din wato shine sai ka zo ka samu raka'a daya tare da liman ko fiye da raka'a daya to amma kamin ka zo ka isko sujada ta rabkanwa ta kama shi to idan ƙabliya ce ta kama shi liman ɗin to a nan wajen idan liman ɗin ya gama sallah ta kaga abin da ƙabliya ko can ya an ka gama sallah an ka raka a ƙarshe an ka yi zaman ta haya kaga shi ne sai a kame a sallame sai a yi sujada guda biyu to a wannan lokacin tunda zai yi ƙabliya ne kame ya sallame to shi ne sai ka bi liman ɗin wannan ƙabliya a yi ta tare da kaiya ka gane ko da ko raka adda da da an kai wannan raukanwa kai baka same ta ba ba tare da kai an kai ba za ka bi shi din dai ai wannan kabliya da kai da shiya in ya sallame sai ka miƙe ka cika sauran abin da anka anka wanda baka samu din ba sannan sai ma lati wa akhara ba'diyya amma ya jinkirta ba'diyya hatta yutimma salatahu ya cika sallate fa yasjudu sai ya sujudar ba da salami bayan sallamewa ta ma'ana shine idan ya zama ko da ka zo din ashe ita raukanwa ta liman din ba'diyya ce ta kama shi bayan ya sallame ne zai yi wannan sujuda guda biyu din to kai kuma gashi ka samu wata raka'a ko ɗaya ko biyu ko fiye da haka ɗin to idan liman ɗin ya zo kaga sai ya sallame zai yin wannan sujada ta ba'adiyya kenan to sadda ya sallame zai sujada ba'adiyya ɗin kak ka tsaya yin sujada ba'adiyya tare da shiya ka miƙe ka ci gaba da ciko sauran sallarka sai ka gama cikon sauran sallarka sannan za ka yin sujada ba'adiyya ɗin wadda ta kama shi liman ɗin naka ɗin ko da ko raka'ar da ka samu kai ba cikinta ne an kai wannan rakanuwa ba ko kamin ka zo ne an ka yi wannan rakanuwa ɗin to duk da haka nan din zaka yi amma sai dai in qabliya ce to tare zaka bi liman ayi amma in ba'diya ce in za yi to ba tare za ku yi ba kai ka miƙe sai ka cika sallaka sannan daga baya sai ka yi wannan sujada ba din wanda watan ka isko ta kama limamin naka din wannan kenan sannan sai malai ce fa in sajada ma al imami in ko haye sujada ta watan ta ba'diya din tare da liman din amidan da gangan badala salatu sallashi ta baci wato shine kawai ka isko limamin naka sujada ba'diya ce ta kama shi to wai ko da ya ce wurin yin sujada ba adiya din sai kurun ka ce ka bi shi an kai tare da kai qabliya ka amince qabliya mun ka ce za ka bi sai yayi tare da kai ya sai ya gama qabliya in ya sallame sannan ka tashi ka cika sauran sallar ka amma in ba adiya ce shine sai ka ka bi shi din wurin yin ta kai tashi za kai sai ka ga mun naka sauran abin da an ka an ka tsere ma da shi din sannan sai ka yi ita wannan ba adiya din to shine malai yace to in ko ka kuskura ka bi shi ba adiya da gangan ka sani kuma sai ka take bi shi an kai ta tare da kai baka bari sai da ka gama sallar taka sannan ka yi ta din ba sai ka taika bishi an kai tare da kai to shine malai ce sallar ta baci sai ce amma wa in kana sahiyan in ya kasance da rabkanuwa ne ya bishi yayi wannan badiya din to sajada ba da salami in ya gama tashi sallar shi kuma sai ya sujada badiya ma'ana shine wato aliman ne da sujada badiya ta kama shi to ko da yazo zai wannan sujada badiya kai kuma sai kammanci da rabkanuwa da mantuwa sai ka bishi an kai badiyar da kai to kai ma tun da yanzu ka bishi an kai badiya yanzu abinda annan idan ka tashi daga baya ka tuna wurin cika sallaka in ka gama cika sallaka kai ma sai kai wata badiya yanzu saboda ka bi liman sujada ba'diya wadda ba ita addade kuma ba sai ka gama sallama sai ka gama sallaka kamata kai ta to tunda ka bishi to kai ma yanzu in dai zalba kanuwa ne kai wannan bin nashi din kai badiyar to shikenan kai ma in ka in ka gama cika abinda an ka yoka sai kai wata badiya yanzu bayan wannan din wannan shi ina fata ana fahimtar karatun saboda karatun yana da matukar muhimmanci a mai da hankali kwarai sai an sa lura za a fahimci abin da ake nufi to sannan sai malai ci gaba da cewa bai za su hal masbuku idan wanda an kari ya fara sallah ya rabu kanuwa ba da salamil imami bayan sallamewar liman fa huwa kal musalli wahdahu to shi kawai mai sallah ne shi kadai wai za ta rattaba alal masbuki ba'adiyun idan ba'adiya ta jeru ga wanda an riga fara sallah min jihati imami ta wajen fuskar limamin shi wa qabliyun qabliya kuma min jihati nafsi ta wajen fuskar kanshi ajza'ul qabliyu qabliya ta isan mashi abinda malai yake nufi shine yace wa idza sahal masbuku in wanda an riga fara sallah yayi rabkanuwa ba'da salamil imami bayan sallami wal liman fa huwa kal musalli wahdahu to shi kawai mai sallah ne shi kadai ma'ana shine bayan liman ya sallame kamar yanzu misali ka zo ka isko ka samu raka'a biyu tare da liman kaga yanzu kai in ka tashi zaka yi da cika sauran raka'o'in ka guda biyu to anan idan ka idan ka tai wajen cika waɗannan raka'o'i guda biyu din sai ka tai can bayan shi liman ya sallame kenan to sai ka yi raukanuwa in ka yi raukanuwa na ragin wani abu kaga kabliya ta kama ka to sai ka yi ta din liman bai dauke ba dama ko can inda ka yi raukanuwa sai in kamin liman ya sallame ne sadda kwana tare da shi ya nan ne liman ya ka dauke ma mamu raukanuwar shi amma in bayan ya sallami ne zai cika abinda an karanka zai cika abinda wata an ka tsere mai da shi ne to nan wajen idan yayi sujada in yayi rabkanuwa can ciki to duk abinda ya kama shi in kabliya ce in badiya ce sai yayi ta shine ma'anar watan kawai mai sallah ne shi kadai duk abinda ya faru gare shi na kabli ko ba'di zai yi ta sannan sai mallam ya ce wa iza tarattaba alal masbuqi ba'diyun in ba'diya ta jiru ga masbuqi wanda an ka riga fara sallah wato ko wanda ka samu wata salloli tare da liman to to amma sai ce ba'adiyun ba'adiya min jihati imami ta wajen limami ne wato ko da ka zo wajen bin liman din sai ka isko dama kamin ka zo ko can sujada ba'adi ta kama shi limamin naka kaga ga kaida ko can duk sujada ta kama limamin ka kuma kai ma za ka yi ta ko da ba wannan raka'ar da ka samu ko da ba cikin ta ne an kai wannan rakan wadin ba to duk da haka nan dai kai ma sai ka bi liman ai wannan ba'adi ta da kai da shi to shine yace to idan ba'adiyya ta kama liman ya zama kaga kenan yanzu akwai badiya kenan wadda idan liman ya sallame sallah ta ya gama kai ma in ka tashi ka ida cika sauran sallah ka haka kai ma sai kai wannan ba'adi din wadda ta kama limamin naka to idan hakan ta faru ga wannan limamin wannan ba'adiyar da akan ka to sai ka tashi ka ida cika sauran abin da ya rage maka shine wa qabliyu min jihati nafsi qabliya ta wajen kanka kai kuma ko da ka tayi can kawai wurin cikon abin da an ka tsere ma da shi ya kai kuma can sai kuma ta karauka ta kama haka kuma ka samu qabliya sai kai rage wani abu wanda yake sunna to ka ganan wajen can ga ba'adi can ana bin ka saboda wata wajen limamin ka da kabbi nan kuma yanzu wurin cika sauran abin da an karanka wanda an ka tsere ma da shi kai kuma ga qabliya ta kama ka to sai malai ce ajza ahul qabliyu sujada qabli ta isa ma mutum saboda haka in ka gama sallata ka sai kai kawai qabliya shikenan ta isa har wacan ba'adi ta limamin din wata kama ka din don haka iyaka kenan in ka kai ga tahiya bayan ka yi tahiya ta ƙarshe ta sallamewa da ka gama in ka gama tahiya din shikenan sai ka yi sujada guda biyu sune qabliya shikenan sun isa maka har wacan ba'adi din wadda watan ka samu wadda a tare da limamin naka din sannan sai malam zai kawo mana wani hukunci na gaba wanda yana da kyau kuma a mai da hankali kwarai a lura da wanga bayanin da za a karanta saboda dama da dama akwai wasu gabobi za ka gani masu dan wahala fahimta sai an sa natsuwa kwarai a fahimci abin da malami yake nufi ta wannan karatu yana da matukar muhimmanci na hadari wato shi yasa wani malami malam nama yake gaya mana wato shine Sheikh Ibrahim dan malam kenan yake gaya mana cewa wato akwai wani bawan Allah wanda shi a duk lokacin da an ka zo za a yi sallah shi tambaya kai sai ya ce don Allah ina wanda ya ahalari ya toye mana limanci shi wanda ya ahalari dai to shi zai masu limanci saboda ya san irin maganganun da mai ahalari ya kawo dangane da mas'aloli na gyaran sallah to shi ne to saboda ya tattaro abubuwa da dama kwarai da gaske to yana da kyau a mai da hankali ga wannan abin da zamu karanta yanzu sai malam ya ce wa man nasiyar ruku'a wanda ya manci ruku'i wata zakkarahu ya tuna shi fis sujudi a cikin sujada raja'a qa'iman ya dawo tsaye wa yastahabbu lahu an so gare shi an yu'ida shay'an ya maimaita wani abu min alqira'ati na karatu sun malaka'a sannan yayi ruku'i wa sajada ba'da salami ya sujuda batiya to zamu bashi ga gaba sai mu bayani tukun sai mallan ya ce wa man nasir ruku'a wanda ya manci ruku'i wata zakkara hu sai tuna shi fi sujud a cikin sujada misali kamar yanzu ka zo wajen sallah a raka'a ka ta farko ko da ka zo ashe kamanci ba ka yi ruku'i gare ta ba kawai ko da ka gama karatu sura fatiha da sura sai kawai ka yi wurin sujada ba tare da ka tsaya ka yi ruku'i ba sai da ka tashi cikin raka'a ka ta biyu sai ka tuna ashe wagga raka'a taka ta farko ba ka yi mata ruku'i ba an fahimta shi yake nufi din wa man nasiya ruku wanda ya tuna ruku wanda manci ruku afwan kai wato kana sallar sai ka zo ka karanta fatiha da sura malmakin ka duka ka yi ruku'i ko sai kawai ka yi wurin sujada sai da ka tai wurin sujada taka sai ka tuna ashe ba ka yi ruku'i ba kana cin cikin sujada din a lura da kyau shi ma yake nufi an gane wato ka yi fatiha da sura ga raka'a ka ta sallah to ko da ka yi fatiha ka da sura malmakin ka yi ruku'i kawai sai ka mance ba ka yi ruku'in ba kawai sai ka duka ka yi wurin sujada sai da ka te sujada sai ka tuna bayan kana cikin sujada sai ka tuna ayi ba kai ruku'i ba to sai malai ce to in hakan ta faru shine wata zakaru tuna fe sujada cikin sujada to raja a ka'ima sai ka maza sai ka dawo tsaye din idan ka dawo da tsayen sai ya ce to wasu habba an so kuma lahu gare shi an yi da shay'an min alqira'ati ya maimaita wani abu na karatu an gane idan ka miƙe tsayen to malmakin kawai da ka dawo tsayen malmakin kai ruku'in da da baka yi din ba a a ka dan tsaya ka dan maimaita dan wani abu na karatu ko da fata ce kawai kana sai ka sake karanta ta sai ka yi wannan ruku'i din shikenan sai ka dore da sallah ka tayi ba matsala an gane amma in ka gama sai ka yi sujada ba adiya an fahimci karatun sa lura da kyau shine yake nufin wato idan ka yi karanta fatiha da sura cikin sallarka malmakin ka yi ruku'i kawai sai kan mance ba kai ruku'i ba kawai ka yi wurin sujada sai da ka taiga sujada sai ka tuna ashe ba ka yi ruku'i ba to in ka tuna din to sai ka dawo tsaye sai ka miƙi ke tsaye in ka miƙi tsaye sai ka dan maimaita karatu kana a maimaita ko da fatiha ce kawai in ka maimaita sai ka yi ruku'in bayan ka ruku'in ka taso shi kenan zaka dore ka ci gaba da sallah kawai da kake in ka gama sannan sai ka yi sujada ba'diyya shi kenan sallah ka tayi shine ma'anar din wa man nasiyar ruku'a wanda ya manci ruku'i wata zakkarahu ya tuna shi fi sujudi a cikin sujada raja'a qa'iman ya dawo tsaye wa yustahabbu lahu an so gare shi an yu'ida shay'an ya maimaita wani abu min al-qira'ati na karatu sun malaka a sannan sai ya ruku'i wasu jira ba da salami sannan sai su jira ba din in ya gama ina fatan an fahimci wannan gaba ita kuwa to sai gaba ta gaba sai mala ya ce ita kuma wa man nasiya sajadatan wanda ya manci sujada wahidatan daya wata zakkaraha ya tuna ta ba da qiyamihi bayan miƙewa shi tsaye raja a jahilisan to ya dawo zaune wa sajadaha sai ya sujada tata illa an ya kuna ƙarjalasa sai in ya kasance dama ya yi watan ya zauna ƙabla liƙiyami gabani ya miki tsayin to nan fala yi idul julusa ba zai maimaita wannan zama ɗin ba za a yi bayani mala ya ce wa man nasiya ya ce wa man nasiya sajadatan wahidatan wanda ya manci sujada ɗaya wata zakkara ba da ƙiyami sai ya tuna bayan ya miki tsayi wato shine kamar yanzu misali ka raka ɗaya ka je ga raka ka ta biyu to wannan raka'a ta farkon da kai kaga ai sujada biyu aka yi ga raka'a guda to ita kuma sai kan manci sai kai sujada guda sai kan miƙe ka taiga ta biyu to sai da ka tahi can cikin raka'a ta ka ta biyu din amma kamin watan kai ruku'i ne sai ka tuna sai ka tuna ashe wannan raka'a ta ka ta farko din ka mance baka yi mata sujada guda ba ka ba sujada guda to shine malai ya ce to abinda za kai sai ka dawo zanna sai ka dawo sai ka zanna in ka zanna sannan sai ka yi wannan sujada ɗin guda wadda ka manci idan ka yi ta sai ka miƙe ka ci gaba da waccan sallah taka raka taka ɗin sannan idan ka yi in ka gama sai ka yi sujada ba adiya sallah ka shi kenan kuma ta gyaru wannan kenan to shine in ka diba abin da yake magana kenan ina fata an fahimci abin da yake nufi wurin amma zan kara maimaitawa wato shine mala yace a wanda yammanci sujada daya sai ya tuna bayan ya tashi tsaye kamar misali yanzu kana raka aka ta farko sai malamakin ka ya sujada biyu da aka yi sai kan manci ka yi daya sai ka tashi ka bar baka yi dayan ba sai da kan miƙe can tsaye kana cikin karatu na raka aka ta biyu sai ka tuna rawan na raka ta ka ta farko baka yi sujada daya daga cikin ta ba shi to shine sai ce kawai ka dawo in ka dawo sai ka zauna in ka zauna shi kenan sai ka yi wannan sujada sai ka sannan sai ka sai haka hawar zauna sannan sai ka yi wannan sujada in ka yi sujada din karshe shi kenan sai ka tashi kuma ka ci gaba da sallar ka ma'ana sai ka miƙi kenan tsayen ka ka koma can inda ka ci watan ka ci gaba da raka ta gaba in ka gama sai ka yi sujada ba adiya shi kenan sallar ta yi sannan sai malai ce amma illa an ya kuna karjalasa sai in ya kasance da ma ya zauna qabla al-qiyam gabanin ya miƙe tsayen ga wannan raka'a ta gaba din to nan kan fala ya idul julusa ba sai ya maimaita zaman ba ma'ana shi kuma na abin da yake nufi idan sadda kan mance wannan sujada ga wata raka'ar ko da kan miƙe ga wannan raka'ar ta gaba ka san ya ce dama in ka tuna wannan sujada da baka yi ba sai ka dawo ka fara zaunawa to abin da yake nufi to in wannan sujada guda din wadda ka bari wato ka san da ma in kai sujada farko zaka eh, ina da kyau shi yasa nace a samu natsuwa kwarai wurin yana da dan sarkakiya sai an lura da kyau ka san da ma idan kai sujada farko ka taso daga gare ta ai kaga sai ka zauna ko ka tashi zaune daidai sannan sai ka koma ga sujada ta biyu to shine yake nufin to idan an yi daidai lokacin da kai ya sujada ka wannan guda wadda kai din sai da ka taso kai irin wannan zaunawa ce malmakin ka koma ga ga ga, ga sujada ta biyu din ne sai kan manci kawai kan miƙe ka ci gaba kaga kenan kai dan wannan zaman da aka to shine yake nufin in ka riga da ma ko can kai shi to yanzu ba sai ka dan maimaita wannan zaman ba abinda za a yi san da kana tsayin da ka tuna ba kai sujada ba direct in ka zo sai ka wuce wurin sujada din ba sai kai dan zauna din ba tukun tun da nan kaga da ma ya ce ka zauna sannan sai ka yi ita sujada din to amma in ka riga da ma ko can ka dan sadda kai sujada waccan ta farko din inda kamanci wadda kamanci uwar kenan dama ko can da kai ta sai da kadan dan wannan dan zannawa manciwa ne kai malmakin ka koma ka take kai sujud sabidin sai ka miƙe ka kare ya kai wannan dan zaman da akai to shine yake nufin ba sai ka maimaita wannan zaman ba kawai iyaka to yanzu direct da ka duko daga can tsaye din kawai direct ya tayi wurin sujud ta kadin duk da yake wasu malamai suna ganin cewa duk da haka din ko da dai yayi wannan zaman ya koma din da ya dan zaman din sannan sai yayi wannan sujud din ko kuma an yi daidai da ma kayi zama ne na tahiya misali ko zaman tahiya ko kuma wannan zaman na ita da aka yi dan tsakanin saboda in ka kula shi wannan dan zama ne wanda yana haɗe da farilla tunda kaga tasowa daga sujada farilla ne to kaga wannan tasowa ai tasowa ka da sujada ba zai kammala ba sai in ka dan yi wannan dan zaman dan kadan ne sannan tasowa ka daga sujada ya kammala to shi yasa ka jina ya ce to wannan dan zaman sai ka dan zauna tukun sannan sai ka tai ka yi wannan sujada din sannan ka miki ka ci gaba da sallarka in ka gama sai ka yi sujada ba to sannan sai mana ya ce wa man nasiya sajadataini wanda ya manci sujada guda biyu ko da ya manci sujada guda biyu wanda ya manci sujada biyu shi kuma harra ya ce to ya duka sajidan yana mai sujada walam yajlis ba zai zauna ba wa yasjudu fi jami'i zalika ya yi sujada a cikin dukkan waɗannan ba'ada salami ba'ada salami bayan sallama wato abinda malai yake nufi shine a yace wa man nasiya sajarce ne wanda ya manci sujada guda biyu ko da ka zo kana sallar sujada guda biyu din kan manci gaba daya wato raka a ci gaba daya ya zama guda kayi fatiha da sura kurum a malmakin wai da ka zo kawai kai sujada ba kawai sai kai zama dai kurum da daki la zama ne kai na ta ya kurum ne kawai dai baka dai sujada ko guda ba sai da ka tashi ga raka'a ta gaba ne sai kawai ka tuna ai ko raka'an nan taka baka yi masa sujada ko guda cikin ta ba to shine ce direct idan zaka dukawa ita ba sai ka zauna ba kamar da mun kai wannan hukuncin da ya wuce ba da har da ka zo kai tsaye wuce wurin sujud wurin sujud kurum shine ma'ana kharra sajida kai tsaye da harati mutum ya duka yana mai sujud wala mai jilis ba zai zauna ba sannan karshe in ya gama wa sujud fi jami zalika sai ya sujuda cikin bayan wannan gaba sai cikin wannan ba'da salama ba'diya yana nufin misali tun daga can inda ya ce maka man nasiyar ruku a din can haka wannan din yana nufin dukkan su hukuncin su kowanne in kai ka gama din sujada ba'diya zaka shi yasa ka ji na faɗa wadda nace idan mutum yammanci ainihin ruku'i sai ya tuna cikin sujada to ya miƙe tsayen in ya miƙe tsaye sai ya sai ya yi wannan ruku'i ya dan maimaita karatu kaɗan sannan sai ya yi wannan ruku'i shi yasa kaji ce to sai ya su da badiya saboda shi ne nan na ƙarshe inda ya haɗi can da nace kuma shi ma har yanzu a a wato in kuma yammanci sujada ɗaya ya tuna bayan ya miƙe tsaye shi ma ya dawo zaune in ya dawo sai ya wannan sujada ɗin in ya gama sallah ta shi ma sai nace sai ya sujada badiya to shine nan da ma ma'ana abin da nake nufi ne shine malam ya hade gaba ɗaya duk wadanga tun daga bakin wannan sai rukuwa din nan haka wannan ya ce to wai su fi jami'i zalika ya sujada a cikin dukkan waɗannan ba'da salami sai ya sujada badiya to da yake halaka ta dan ya tsawo ina jin mun ka wuce gaba ta gaba za ta dauki lokaci kamata ya matsaya nan sai mun dawo insha Allah sai mu dora muna ina fatan dai an fahimci wannan bayani da malam yake nufi Allah ya mana jagora Allah kuma ya fahimtar da mu ya ba mu ikon aiki da dukkan abin da muka karanta alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan ku a cikin addinin musulunci Muhammadu Sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godal Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh